ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha biyar ne ko sha biyar ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wadda ta daidai da ashirin da bakwai ga watan ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin tarbiyatul aulad fi daw'il kitabi was sunna littafi ne wallafar Dr. Abdulsalam ibn Abdullah As-Sulaiman kuma wannan shine darasi na na bakwai a darasin da ya gabata mun karanta hadisan da suke magana akan falalar wanda Allah ta'ala ya azurta shi da haihuwar 'ya'ya mata kuma bai rena wannan kyauta ba ya karɓi wannan kyauta hannu biyu ya kula da ita bai wulakanta ta ba bai kuma fifita 'ya'yansa maza akan wannan 'ya'ya mata ɗin ba mun karanta hadisin da yake cewa allah maɗaukakin sarki zai shigar da shi aljanna sannan mun karanta wani hadisin na man'anabnatayin wanda duk ya ɗauki nauyin 'ya'yansa mata guda biyu ya ciyar da su ya tufatar da su ya ainihin wato ilmantar da su ya tarbiyyantar da su ya tsaya da wahalhalunsu ga baki ɗaya ko biyu ko uku ko ƙannansa mata biyu ko uku har suka kai lokacin da sun wadatu ba sai ko ya kyale su haka ba lallai sai ya ci gaba da kula da su ba ma'ana sun girma har sun yi aure to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi da shi za su zama kamar haka aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma ya ishara da yan yatsunsa guda biyu wanda yake nuna kusancin wajen zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wanda yake kulawa da ƴaƴansa mata ko ƴan uwansa mata da Allah madaukakin sarki ya bashi har ibn babban a karkashin wannan hadisin ke cewa haƙƙi ne ga duk wanda ya ji wannan hadisi ya yi aiki da shi don ya zama abokin zaman annabi sallallahu alaihi wasallam ibn babban yake cewa babu wani matsayi da daraja da ɗan adam zai samu a lahira fiye da wannan to sannan idan an haifa wa mutum jariri akwai wasu wato abubuwa da tanade-tanade da sunna ta zo da su wanda ake so a yi wa wannan jariri na farko akwai kiran sallah kamar yadda mun karanta cewa na daga cikin sunnonin da ya kamaci musulmi ya aiki da su shine kiran sallah a kunnen jariri ko jaririya mun karanta hadisin da Abu Rafi'in ya ruwaito daga mahaifinsa cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kiran sallah a kunnen Al-Hasan ibn Ali lokacin da na Fatima radiyallahu anha ta ainihin wato haife shi mun karanta maganar Imam An-Nawawi da maganar ibn al-qayyim game da tasirin wannan kiran sallah da kuma hikimar yin wannan kiran sallah a kunnen jaririn da aka haifa yana daga cikin sunnoni da ya kamaci musulmi ya aiki da su shine yi wa jariri tahaniki wanda mun karanta tahaniki shine tattauna dabino da gwaggo ga wannan dabinon a dasashin yaro cikin bakinsa wannan shi ma an ruwaici hadisi daga abu musa al-ash'ari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an haifa wato abu musa al-ashari yake cewa an haifa masa yaro ya zo da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya rada masa suna ibrahim sannan ya masa wannan tahaniki din ma'ana ya tattauna dabino ya goggoga a dasashinsa kuma ya masa addu'ar Allah ya masa albarka to duk mun karanta wannan to za mu tashi daidai gabar a raɗa suna ma'ana sanya wa yaro suna ƙalil mu'allif rahimahullahu ta'ala daga cikin sunnonin da ake so game da yaro in an haifi jariri shine tasmiyatul maulud wato sanya wa shi wanda aka abin da aka haifa din a sa masa suna in namiji ne a raɗa masa suna in mace ce a raɗa mata suna kamar yadda muke faɗa a Hausa raɗin suna to a raɗa wa yaro sunansa sannan walkunyati ba sannan a yi masa wata alkunya mai kyau babu laifi a yi wannan bayan suna kuma a samun masa alkunya inna min huquqil ibn ala abihi mala yace yana daga cikin haƙƙin da ɗan ko haƙƙoƙin da ɗa yake da su akan mahaifinsa an yi husinasmahu ya kyautata sunansa wannan haƙƙi ne ga ɗanka ka zaɓa masa suna mai kyau lokacin da ainihin wato aka haife shi in za a raɗa masa suna to a duba suna wanda yake mai kyau a sa masa wafil hadith inda abi dawud hadisi ya zo cikin sunan abi dawud yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum lalle ku sani za a kira ku ranar tashin alkiyama da sunayenku ya asma'i aba'ikum da sunayen iyayenku fa ahsinu asma'akum da haka ku kyautata sunayenku kar a ranar tashin alkiyama a ji an kira ka da wani mummunan suna to ko a nan duniya mummunan suna yana banta yana tasiri ga mai sunan balantana a tashin alkiyama a farfajiyar alkiyama a ji ana kwarara kiranka ana kiranka wani dan wani amma a ji sunanka bai da kyau da haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ku sani ranar tashin alkiyama da sunayen ku za a kira ku za a kira kowa da sunansa da sunan babansa da haka ka zamto sunanka yana da kyau dan lokacin da za a kira kai ba ka ji daɗin sunan da aka kira ka da shi wannan hadisin duk da cewa hadisi ne wanda yake imam abu dawud ya fitar da shi hadisi na 4948 hadisin abin darda kuma yana cikin musnad na imam ahmad mujallad ne 36 shafi na 23 hadisi na 21 da 693 wannan hadisin sun ce imamu darimi shi ma ya ruwato shi amma hadisi ne wanda yake imam abu dawud ya fitar da shi amma hadisi ne da ifi bittifaqi ahlul ilm bil hadith kama qala ibn qayyim kama yadda ibn qayyim yace duk malamai masana game da ilimin hadisi sun ce wannan hadisi bai tabbata ba ta fuskar isnadi yana da rauni amma akwai maganganun da suka zo ko hadisan da za su zama suna da ma'ana irin wannan na sanya suna mai kyau ga ainihin wato yaro wa ana aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yughayyiru isma al-qabiha rawahu tirmidhi an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana canza suna marar kyau idan mutum ya zo ya musulunta ko ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tambayi sunan mutum idan annabi ya ji sunan mutum bai da kyau to annabi yana canzawa mutum suna ashe ko kai ne ka taso kaga sunanka bai da kyau yana dauke da wani mummunar ma'ana ko yana kunshe da wani tasiri wanda ba zai maka daɗi ba a rayuwarka zaka iya canza kanka suna wani sai a ce wani sai an sake yanka rago annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza wa mutane daban-daban suna ko ba wani rago da aka sake yanka ya canza wa mata ya canza wa wasu daga cikin maza sunayensu kamar yadda duk zamu ji insha Allah an gane ko wannan isnadi ne wanda isnadin hadisi yana yana da inganci sahihi ne hadisi ne wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi hadisi na 2839 hadisin da ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana canza wa mutane suna marar kyau idan suna mummuna ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yana canzawa وبدل اسم ابي بكر من ابن عبد ابن عبد الكعبه الى عبد الله an ce ya canza sunan abubakar ibn abdulka'aba zuwa ga abdullah ya canza sunan abubakar ibn abdulka'aba ila abdullah ya mai da shi abdullah wa kana suna abdulrahman ibn auf abdulka'aba haka sunan abdulrahman ibn auf da kafin ya musulunta ana kiransa da abdul ka'aba fasammahu abdulrahman sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sammahu ya sanya masa ya raɗa masa suna Abdurrahman ya ce sunanka Abdurrahman ba Abdul Ka'aba ba wa baddala isma Asiya haka ya canza sunan Asiya Asiya ya canza sunanta Asiya ta binta Thabit ibn Abil Aqlah fa sammaha Jamila manzo Allah ya canza sunanta daga Asiya ya mai da sunanta Jamila kaga ya tabbata kenan annabi yana canza wa mutane suna na fata an gane to amma asiya wannan da muke magana akan ta ita ce asiya da muke sanya wa sunayen ƴaƴanmu akwai bambanci tsakani ita asiya da kaji ana sanya wa mutane suna sanya wa ƴaƴansu asiya ce mata fir'aun ita kuma ba ainun bane alhamza ne aliful mad ne asiya shi waccan imratu fir'aun kenan shi kuma wannan wanda aka canza mata suna bil'ain ne asiya an gane ko shi yasa suka ce ita wannan asiya din ma'anarsa ma ya bambanta da waccan domin wannan wanda annabi ya canza wa suna bil'ain asiya wannan mai sabo kenan eh asiya kaga wannan wato wato mai sabo alma'asiya ne daga alma'asiya sai ake ce mata asiya ma'ana mai saban Allah zaka ko shakka babu wannan suna bai da kyau kuma idan yayi tasiri ga mai shi ai kaga zai sha wahala ko da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza sunan asiya ya mai da ita suna jamila to ita kuma waccan asiya na farko kamar yadda nace ma aliful mad sannan sinin ne ba sadun ba asiya waccan kuma asi ya kaga waccan sadun ne ainihin da sadun na sabo kenan wannan kuma asiya wasu suka ce daga wato addama wato jigo ko ginshiki wasu suka ce albina'ul muhkamu asaso wato ginin da aka inganta harsashinsa ana kiransa da asiya wasu kuma suka ce daga asun ne asun kuma suka ce wata bishiya ce wadda take yaushe za a ganta koriya wato fulawoyinta su ma farare masu ban sha'awa da sauransu wani suka ce daga nan aka samo sunan da za ka kaga kenan suna ne na wata bishiya wadda take mai kyan gani mai daɗin ƙanshi asalin sunan daga can yake wasu kuma suka ce a'a daga wato ginin da aka inganta harsashinsa shine asi ko asiya da aka dai ala ayi halin wannan sunan na asiya bil ayn wasad shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza wa mai sunan ya mai da ita jamila amma wannan dan kada wani ya ji wannan karatun ya zama ya samu rikici da iskari shi yasa ne wannan bayanin dan na san na ci gaba da fadar kawai na tafi ina asiya to wani na san ko shakka babu zai dauka irin asiyar da ake sanya wa yaya kamar ita ake nufi an gane dan ba na jin akwai wanda zai sanya wa yansa asiya yana nufin irin waccan da annabi ya canza mai sabo galibi an samo sunan asiya daga matar fir'aun tunda an ji mutuniyar kirki ce mumina ce ga irin abin da ya faru to dan wato wato ƴaƴa su gaji sunan su gaji mai sunan sai ake kiranta da asiya wanda ake kira da imratu fir'aun da haka wannan ita ce mutane suke sawa ƴaƴansu suke koyi da sunanta amma ita wannan wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza mata suna ba ita bace irin wadda ake kiran ƴaƴanmu da ita da ko da ka ji wannan karatun ko kin ji wannan karatun kake samu damuwa yarki ki bata a asiyanta bata da wani matsala ko yarka ka bata da sunanta asiya ba wani matsala asiya bil ain wasad ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da sunanta ita kuma dama sunanta kenan asiyata binta thabit bin abil aqlah sunanta kenan fasammaha jamila sai annabi ya rada mata suna ya mai da ita suna jamila an gane ko ka duba rakam na uku na na aisha radiyallahu anha tana cewa ismuhu ismuhu alladhi sammahu aluhu bi abdullah walakin ghalaba alayhi atiq ka koma siyaru min alamin nubala siyaru alamin nubala wato a karkashin siyarul khulafa'ir rashidin safhata bakwai na na aisha tace dama sunan da iyayensa suka raɗa masa suna da shi shine Abdullah sai dai laƙabin Atik ya yi galaba a kan sunansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ‘yantacce ne daga wuta sai wannan suna kuma ya tasiri sai ake ce masa Atik an gane ko Atik amma sunan da iyayensa suka sanya masa suna abdullahi ne a rakam na biyar ka koma cikin al-isti'ab na ibn abdul bar safha ta 443 zuwa safha ma'ana shafi na 443 ka kuma duba ta'azibul kamal nan ma mujalladi na 17 shafi na 324 a hadithi na ainihin wato dubu 3,923 za ga wannan maganar da aka yi ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza sunayen wasu daga cikin ainihin wato sahabbansa ka kuma duba wannan na asiya din ka kuma sake duba al-istiab shafi na 881 hadisi na 3,245 wannan asiya din wahiyya ukhtu asim ibn thabit ibn abi al-aqlah wato ‘yar uwar asim ce ibn Thabit ibn Abil Aqlah wanda kuma imra'atu Umar bin Khattab matar Umar dan Khattab kenan tukanna ummu asim ana mata alkunya da ummu asim bibinha asim saboda sunan ɗanta asim ibn Umar ibn Khattab kana sumuha asiya da sunanta asiya mai sabo ita wannan ain bil ain was sad din fasammaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jamila sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mata suna Jamila yanzu ya mai da ita da suna Jamila wanzur ma ja aka duba abin da yazo cikin sahihu Muslim hadisi na 2139 a wato a babi na 14 da kuma babi na 15 wa qala alaihi salatu wassalam annabi alaihi salatu wassalam yace inna ahabba asma'akum إن أحب أسماءكم إلى الله سونا ينكو دا الله يفسو ما في سويور سونا ينكو أوجل الله عبد الله وعبد الرحمن وانا شيني سونا دا الله يفسو أسان يا مكا سونا عبد الله هو أسا مكا سونا عبد الرحمن وانا حديث المسلم يا رويتوش حديثي لدبو بيو دا 32 imam tirmidhi ma ya rawaito shi hadisi na 2833 da kuma hadisi na 2834 hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda wa qal annabi sallallahu alaihi wasallam ce tasammu bismil anbiya ku dinga wato sanya sunan annabawa wa habbul asma'i ila Allah sunayen da Allah ya fi so abdullahi wa abdurrahman shine Abdullahi da Abdurrahman wa asdaquha sunayen da suka fi daidai da ma'anar sunan asdaquha kenan ai aktsaruha mutabaqatan li ma'aniha sunan da in aka faɗe shi za ga yayi daidai da ma'anar sunan shine Haris wa Hammam Haris suka ce alkasib kenan mai fafutuka mai sana'a al-harith wanda yake aiki tukuru shi ake kira alharif na fata an gane yawa man kana yuridu harfan akhirati nazidna wa fi harfi wa man kana yuridu harfan dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib aiki kenan da haka ba za ka samu harif malalaci ba ko haka ne za ka samu harif wato harif wato mutum ne wanda yake wato yana da kazar kazar yana kaiwa da komowa yana nema an gane ko yawato sunan da in aka gaya wa mutum kuma ka kalli ne shi ma'ana sunan da ya yi wato ya dace da ma'anar sunan shine hari na biyunsu kuma hammam shine mai himma kenan mai himma shine hammam to wannan shine sunan da ya fi dacewa da mai shi wato da ma'anar sunan aksaru mutabaqatan li ma'aniha ma'ana in ka duba suna ana son suna ne mutabaka da ma'anar sunan to sunan da yafi dacewa yafi mutabaka da ma'anar sunan shine harif da hammam wa aqbabuha sunan da yafi muni harb wa murra wannan annabi ya ce ba suna mai munin waɗannan sunaye guda biyu harbun yaki harb yaki an gane ku saboda bisha'atul qatl wa tadmir da ka ji harb to ka san akwai maganar kashe-kashe akwai maganar ruguzau da rushe-rushe da a saki bama bamai su rusa abubuwa da sauransu wannan kaga ya nuna cewa sunan yana da muni wa murra ɗaci wannan kwa ɗabi'a ma ba ta son sa na ba ta gane to wannan shine a cikin sunaye mafi muni aka ce waɗannan sunayen guda biyu har wa murra to yanzu hadisin tasammu bismil bismil anbiya sun ce hadisi ne wanda yake abu dawud ya rawaito shi hadisi na 4950 imamun nasa'i ma ya rawaito shi hadisi na 3565 hadisin abi wahab al-jushami abi wahab al-jushami radiyallahu an hadisin sahahul albani Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi amma duna qaulihi tasammu bismil anbiya banda wannan gurin tasammu bismil anbiya banda nan wa ahabbul asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman wa asdaquha Harith wa Hammam wa aqbahuha Harbun wa Murra wala ya inganta hadisi ne sahihi shi yasa suka ce da tasammu bismil anbiya ya inganta wannan kalmar da ta inganta to da ya za an ce ku raɗa wa kanku sunaye irin na annabawa sannan an ce sunan da Allah ya fi so kuma Abdullahi da Abdurrahman kaga ba mu sunan annaba kenan sunan da Allah ya fi so ba na annaba bane har Sheikh Ibn Sheikh Salih Ibn Uthaymeen rahimahullah in ban manta ba an masa tambaya yake ba da amsa cewa to in wannan kalmar ta samu bismil anbiya ta inganta to kenan hadisin akwai cin karo da ahabbul asma'i ila Allah Abdullahi wa Abdurrahman to sai ce in ya inganta inda ta inganta wannan ta samu bismil anbiya babu wani cin karo da haka ko da ga an ce ko sa wa kanku sunayen annabawa to amma fa sunan da Allah ya fi so Abdullahi ne da Abdurrahman wannan ya ce babu wani cin karo a ciki sunan da Allah ya fi so Abdullahi da Abdurrahman da haka bai ci karo da ku raɗa kanku sunan annabawa ba sunan annabawa suna da kyau amma sunan da Allah ya fi so shine Abdullahi da Abdurrahman to amma kaga ruwayar ma ko wannan kalmar a Albani ya ce ragowar ta inganta banda wannan ta samu bismil anbiya da haka wannan iskalin ma kaga babu shiken la fatan gane وروى سعيد بن المسيب عن أبيه سعيد بن المسيب يا رويتو دقى بابنسا مسيب ابن حزم sunan babansa musayyib ibn hazan to shi sa'id ya roci wannan maganar daga babansa musayyib annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala lahu yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kakan sa'id ba musayyib din ba shi hazan din an gane ko hazan sunan kakan sa'id ibn musayyib ibn hazan to hazan din ne annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana shi hazan din ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce da shi masmuk menene sunanka qala hazunun sai ya ce hazun sunansa an ce sunansa hazun ibn abi wahab al-qurashi al-makhzumi sunansa cikakke kenan hazun ibn abi wahab al-qurashi al-makhzumi shi ne cikakken sunansa to da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kai kuma Allah ya sunanka sai ya ce sunansa hazun za Allah ya ce to faqala wato kun san me yake nufi da hazun wato mai wahalar sha'ani mai tsauri an gane ko shine shine hazun ma'ana suka ce ma ghaliza min al-ardi wasa'uba kasar da tafi tsandauri tafi tauri da wahala ita ake kira da hazulu ma ghaliba min al-ardi kasar da ta zama mai kauri ce wasa'uba kuma tana da wahalar wajen sarawa wajen hakata wajen tonawa wannan shi ake kira da hazulu sai ce sunansa kenan fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dan ka san suna yana da munin yana da tasiri ga mai sunan sai annabi ya ce da shi bal anta sahalu ya ce a kai dai mai sauki ne an gane ko sai ta bal anta sahalun ya aka kira kanka mai tsauri mai tsanani ka kira a kai na canza maka suna sunan ka sahalu mai sauki faqala sai hazun yace la ugayyiru isman sammanihi abi ce gaskiya ni ba na son canza sunan da baba na ya ambace ni da shi ni ba zan canza sunan da mahaifina ya ambace ni ba da shi ya rada min ba قال ibn musayyib to jikan kenan ibn musayyib kai sai ke cewa wato fama zamat final huzunatu ba'du ya ce wahala cikin rayuwa da wahala wahalhalu da tsauri cikin al'amura da halayenmu bai gushe ba yana tabin fadili ɗinmu tun daga sunan kakan nan namu hazun da annabi ya ce sunan ka sahanu ya ce a shi abin man sunansa hazun to shi ne sai ibn musaimi ke ce fama zalat tilka fama zalat final huzuna wannan halin na huzuna kausa kausan hali domin sun ce hazuna shine ma'ana su'ubatul umur wa imtina'u tashil fi akhlaqihim ya zama ɗabi'un su babu taushi halayen su al'amuran su akwai tsauri da wahala yace to bai gushe ba wannan yana ta bibiyar mu tun daga wannan lokaci to kaga wannan yana nuna maka a wata ruwayar ma aka ce sai ya ce da aka sa masa da annabi ya ce kai ba sunanka hazunu ba sunanka sahanu sai ce bi annas sahala ayin aka sa wa mutum suna sahalu yi dan kowa ma kowa ma sai ya dinga taka shi shi ne saukin kai kenan kowa ma ya dinga taka shi wa yustahanu wa yustahanu kuma a dinga wato wa yumtahanu a dinga wulakanta shi ana rena shi a mace ya biya sauki reni kenan a wata ruwaya an ce ya faɗa haka ya ce ai sai kun sai ku an sahalu in ka samu sahalu ya ma insha Allah kowa ya taka ni kenan an gane ko da aka yi ce abin masa shi hazunu ɗinsa to wannan hazanin ba ta gushe ba tana ta bin family ɗin ka ji tasirin suna ko shi sa ake gaya ma an ka haifi ɗa kakka duba ba fashion ake kallo ba a suna ba unique ake kallo ba a suna waye baka taɓa jin irin wannan sunan ba ka aje ka raɗa su ɗanka sunan aljani ma baka sani saboda haka ga sunayen annabawa ga sunayen salihai ga na sahabbai ga sunaye nan masu ma'ana amma kawai mutum sai duba wani suna ne ya fi daɗi ko wani suna ne wanda babu irinsa da yawa kawai shi kenan sai ya sa wa ɗansa ko ya sa wa ‘yarsa. To wannan kuma gaskiyar magana in kana wannan wani lokaci za ka sa wa ɗanka sunan da ba zai mori kansa ba ba zai more ka ba. Ba za ka more shi ba shi ma ba zai mori kansa ba. Akwai wata lokal government na ji an ce sun canza sunansu ba ko? Yawwa. To kaga kowanne lokal government ɗin ni dai ban taɓa zuwa ba ba duk wanda suke zuwa suna cewa gaskiya sunan ya yi tasiri. amma na ji an ce kamar an canza ko ina ta koma mai ta koma yanzu jari jari to an gane ku yawwa to kaga kila in suka yi sa'a kaga wannan zai taimaka kila za a fara samun ci gaba yana shiga wuraren ala ibn battal ibn battal yake cewa fihi a cikin wannan hadisin annal amra bi tahsilil asma' umarnin gyara suna ko umarnin kyautata sunaye wa bi taghayyiril ism da kuma canza suna ila ahsana minhu zuwa ga sunan da ya fi shi kyau laysa alal wujubi ba lalle bane ba wajibi bane an gane ko ba wajibi bane balisti da dalik bal dai an so hakan ne suka ce in ba don haka ba da shi kansa ba zai dage ya ce shi a mamman sunansa ba da canza suna wajibi ne to da da annabi ya ce ba sunanka hazunu ba sunanka sahalu to da dole sai ya karba kuma in ya ki karba da annabi ba zai kyale shi ba sai ya tirsasa masa cewa sunansa kenan amma tun da aka ya fahimci cewa zaɓi ne ko ya karɓi canjin ko kar ya karɓa shi yasa tun da ya ga abin ba wajibi ba ne ya ce shi a mamman sunansa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ba wajibi ya ɗauki canza sunan ba shi yasa shi ma bai matsa masa akan lalle sai ya karɓi canjin ba wannan shine abin da ibnu baffal yake faɗa ashe umarni da aka yazo a cikin wannan hadisin na kyautata sunaye da kuma canza suna zuwa ga wanda ya fi shi kyau wannan mustahabbi ne hakan ba wajibi bane ina fata gani ka koma cikin fatul bari mujallabi na goma shafi na ɗari bakwai da biyar hadisi na dubu shida da ɗari da casa'in wa kadhalika al-asma'u allati fiha tazkiya kaga kenan abinda ake so a suna kar ya zamto yana dauke da wata mummunan ma'ana duk sunan da zaka sa ka nemi ma'anarsa a tabbatar maka da cewa sunan da wannan sunan ma'anar da take dauke da shi ba mummuna bace sabida ainihin wato akwai fa'alu ana son ka zamto a cikin sunanka akwai fa'alu da an ji sunanka aji a dinga fatan sunan yayi tasiri shine alfanu ba ma kai ba duk wanda ya ji wannan sunan ya ji farin ciki kamar yadda na sha faɗa ka zo wuce kawai za ka tafi wajen harkokin ka sai ka ji ana sa'idu kaga sa'idu fa mai arziki kenan ba da kai ake ba sai ka ji daɗi ka ce insha Allah wannan fitowar akwai nasara domin ina fitowa na fara jin ana mai nasara ko kuma mai sa'idu mai arziki ko kana zuwa wuce ka ji ana nasiru ba fa sunan ka bane kawai nasiru wanda aka taimake shi kenan ka ce insha Allah a cikin wannan fitowar ta akwai taimakon Allah shi ne fa'alu din annabi sallallahu alaihi wasallam fa'alu yana burge shi ba ya haramta canfi amma wa yujibuhul fa'alu yana son alfa'alu shi yasa ko fitowa ne akwai wani hadisi wallahu a'lam bi sihhati wata rana yana so a bashi taguwa ce tana da nono sai cewa zai je tatso min nona sai wani cikin sahabbai sai tashi sai ce ni sai ce a sunanka sai ce har buce a zauna sai wani ya ce a to ni barin tashi ya ce kai kuma ya sunanka ya ce murra ya ce a zauna sai wani ce a to ya bakin Allah barin tashi ya ce a sunan ka ya ce ya ishu ya ce yawa ya ishu ba ga rayuwa kenan ya ishu ya ce zai ka debo an gane ko yawa kai ma ga da irin wannan an gane ko ko a aji ne ka tashi yara kana son a baka amsa aka da daga hannaye wani ya daga hannu ka ce ya sunan ka ka ji ya faɗi wani suna wanda yake ka ce a zauna da aka suna yana da kyau an gane ko a tawagar aji an taho duk kowanne an je kai ya sunanka ka ji sunan basha Allah kai ya sunanka kai in an zo gadon gabatar wannan kowa a ji sunansa yana dauke da wata ma'ana mai kyau shi kansa wanda ke ake mag gabatarwar ya ji daɗi ya ce a masha Allah wannan wannan tawaga ta albarka kenan kaza da kaza ya ji duk sunayen malam ba wani suna wanda ke dauke da wata wani abu da zuciya take kyama ko wani abu mai tashin hankali to wannan ana son wannan a suna sannan abu na biyu wa kadhalika al-asma'u allati fiha tazkiya haka sunan da akwai ziga kai su ba musulunci baya so kar ka duba suna wanda yake akwai tsarkakewa da ziga kai ka ka rada wa danka ba a son haka an abi hurairah radiyallahu an an karbo daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda anna zainaba kana smuha barra zainab bintu ja'ash da asalin sunanta barratu nagartacciya an gane ku nagartacciya shi ne barra mai biyayya to sai annabi ya ga sunan kama akwai tazkiya a ciki sai ci a sai ya rage sai ya canza mata suna sai ya mai da ita zainab faqila sai aka ce to zakki nafsa wannan sunan kamar kina zuga kanki ne kamar kina tsarkake kanki a tashi a ce ya sunan ki ce tsarkakakkiya ba ba ki zaki tsarkake kanki ba ko ya sunan ki ki ce nagartacciya ko ya sunanki ki ce mai biyayya ga Allah ai ba ke ki faɗa haka ba kamar kina tsarkake kanki kenan fa sammaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zainab sai manzo Allah ya ce to kin ga tunda wannan sunan yana dauke da taskiya yanzu sunanki zainab sai ya canza mata suna daga barra ta koma zainab zainab kuma suka ce wata bishiya ce mai ban ƙaye mai daɗin ƙamshi shine zainab zainab shajarun hasanul manzar tayyibur ra'iha wannan shine ma'anar zainab suna ne wanda yake wato wata bishiya ce mai kyawun kallo wanda kana kallo baka so ka daina sannan kamshinta yana da daɗi akhrajahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslim sun fitar da wannan hadisin bukhari hadisi na 6192 imam muslim hadisi na 2141 wa kana juwairiyatu juwairiya ita ma ismuha barra juwairiya matar manzan Allah ce matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam juwairiya bintul harith ko to ita ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza mata suna dan da ita ma sunanta barra kamar yanda waccan Zainab abinan barra annabi ya mai da ita Zainab to ita ma da sunanta barra manzan Allah ya canza mata suna ta koma juwairiya fa hawwala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ismaha manzan Allah sai ya canza mata sunanta ila juwairiya ya mai da ita juwairiya ita ma sun ce juwairiya din wato wata fulawa ce ja wadda take da ban kaye wajen abinan wato kalolinta sannan kamshinta ita ma yana da kyau yana da daɗi to kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar da ita daga barra yace sunanta juwairiya wa kana yakrahu an yuqala kharaja min indi barra har sai da ta kai manzo Allah baya so a ce ai yau daga ɗakin barra ya baro ɗakin barra an gane ko in aka ce yawa ina manzo Allah ya kwansa a ce ai ya baro ai daga ɗakin barra yake to sai zama nan ba ma ya so a dinga cewa ya fito daga wajen barra to shi sa kawai shi da kansa sai ya ce kin ga wannan suna akwai tazkiya a cikin sa da haka daga yau sunan ki juwairiya shikenan kaga sai juwairiya ya bi ta ila yawmil qiyama kamar yadda Zainab sunanta ya bi ta ila yawmil qiyama in ba dan yanzu da ake karantawa ba kila kai baka ma san barra din ba Zainab ka sani bintu Jahash ko kuma Juwairiya bintul Harith kaga kenan ashe idan aka ga suna akwai kambamawa akwai zigawa akwai nuna mutum shi tsarkakakke ne shi na Allah ne to ana buƙatar sai a canza masa wannan sunan saboda kada ya zamanto akwai tazkiya fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu huwa a'lamu biman ittaqa a kar ku zama to kuna zuga kanku da haka mun ma muna da irin wannan da haka sunayen ƴaƴanka ka dinga kula da wannan kar ka sa musu sunan da yake akwai tazkiya tsarkakewa zugawa kar ka sa wannan sannan kar ka sa wa ɗanka sunan da yake ɗauke da mummunan ma'ana wayannan su ne sharuɗa guda biyu da malamai suka ce su za ka kalla wajen raɗa suna in dai sunanka sunan ɗanka ko ƴarka baya ɗauke da wata ma'ana marar kyau ko wani tasiri da zai haifar muku da matsala a rayuwar ɗan da rayuwarku gaba ɗaya sannan kuma sunan babu tsarkakewa babu laifi wannan sunan zaka iya sa shi wa zakara ibn al-qayyim wani hadisin wato imam muslim ya fitar da shi hadisi na 2140 hadisin ibn abbas radiyallahu anhu ba wa zakara ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim ya ambaci cewa anna lil asma'i tasiran fil musammayat gaskiya sunaye suna da tasiri ga ababen ambaton walil musammayat kamar yadda ababen ambato tasirin ala asma'iha suna da tasiri ga sunayensu sunanka yana da tasiri da kai kana da tasiri da sunanka shi ne ma'anar idan aka sanya maka suna to kana tasirantuwa da sunan shi ma sunan yana tasirantuwa da kai an gane ko su saboda aka ga sai ka duba saboda wannan tasirin almusammayat da kuma tasirin asma'a din fil husni wajen kyau walƙubu'i da muni walkhiffa da wato rashin nauyi wasikal da kuma nauyi kama ƙila kamar yadda aka ce wa qallama absarat aynaka la balaqadin illa wa ma'anahu in fakkarta fi laqabi wa qallama absarat aynaka balaqadin wai zai yi matukar wahala idan ka yaga wani ma'abocin lakabi wanda aka yi masa wani lakabi illa face wa ma'anahu ma'anar laƙabin in fakkarta in kai tunani sai ka ga fi laƙabihi ma'anar tana cikin wannan laƙabin nasu kaga hatta laƙabi sai ka duba shi yasa Allah ya ce wala tanabazu bil alqab wani sai ya sa sunan yan bal kuma sunan yan bal din kafirai aga laƙabi ne a dinga kiran ka da sunan kafiri a ba kyau wannan sai ga mutum yana nema ya tasirantu da irin wannan to kaga shine yake cewa wa kallama absarat aynaka ba laqabin wai zai matukar wahala idan kai ya gane maka wani ma'abocin wani lakabi illa wa ma'anahu face ma'anarsa in fakkarta in kai tunani sosai fi laqabi sai ka ga wannan ma'anar ta sa cikin lakabin nasa haka ba wai kawai mutum ya dinga abin nan abin nan wannan kuskure ne za ga wani lokaci har sunayen da ba na musulmi ba mutane suna kokarin rataya wa kawunan su saboda wata gwaninta da ake ganin wani kafiri yayi ko a wani fage cikin fagagen rayuwa ba daidai bane ka koma cikin zabin ma'ad na ibn al-qayyim a mujalladin sa na biyu shafi na 307 wa kana iyas ibn muawiya rabbi rahimahullah iyas ibn muawiya rahimahullah wa ghayruhu da waninsa yarar shaksa da ya ga mutum fa ya kune na ta yan bagi an ya kuna sulhu kaita wa kaita yana ganin ka zai ce wannan insha Allah sunan sawa ne da ya zai ce wannan da gani insha Allah an tambaya za ka ji wannan yanayin mai tawo wannan yanda na ganshi wannan daga ganin sunan sa harbatsau yace to ko zai wahala ya sara sunan ba ga sunan haka ba da an zo za ga akwai akwai harbutsewa a cikin al'amuransa na fata an gane yawa da ya ga wani yace kai wannan wannan sarka ne ya ga shi shi kadai yana ta cikin magani ya ce wannan da ganin sa sarka ne to insha Allah ya ce da an binciki sunan za a ga akwai ma'ana ta sarka ne da ma shi an gane ko shi ne ma'ana wannan iyasu bin muawiya ya ce da shi da wani sai ce ya shaksa ya ce da ya ga mutum fa ya kulu sai ya ce yambagi wannan ya dace an ya kula sumhu sunansa ya zama kaita wa kaita kaza da kaza fala ya kadu ya kuɗi bai cika kuskure ba kuma an gane ko eh in ya ga mutum da ya gani ya ce wannan insha Allah sahalu sunansa to ko da an yi mu'amala da ganin sa kawai zai ce wannan sahalu ne da an zo ko insha Allah ya ce a ya sunan malamin zai ce sahalu ya ce haba ai sunan yanayin ka yayi kama da suna an gane ko yawa ko kuma kana zuwa ya ce ya sunan malamin ya ce har ya ce har na san arina an gane ko yawa kaga kenan yana gane mutum daga sunan kaga ne mutum ka gane haka ba ma ko amma galibi suna yana da wannan tasirin in aka sa wa mutum sunan da tasiri wato akwai fusata da fushi to insha Allah za ga mutum haka yake aka sa wa mutum suna wanda yake akwai karamci to insha Allah za ga shi karimi ne in aka sa wa mutum furar danko suna furar danko to zai wahala kama zai wahala kamantar wani abu daga wajensa daga jin yanayin sunan kai ka san dama kankamo ne mai rikewa ne wannan shi ma bai ciwo balle ya baka naka sunaye suna da tasiri duk kawai faɗan sunaye kawai ka zo kai ta ambaton suna sunayen nan yawanci larabci ne ka tambaya sunan ma'anar yanzu ka ji sunan Zainab ashe wata fulawa ce mai ban sha'awa mai daɗin ƙamshi kaga ashe in ka sa wa ƴaka suna ana tunanin ta zama to kyakkyawa mai kyawun hali mai daɗin zama shi ne ai ina fata gani وسأل عمر بن الخطاب رجلا kaji irin wannan su magabata suna da irin wannan Umar bin Khattab kawai ga wani mutum sai sai ya bukaci ya san sunan saboda kawai yana ganin sai san wannan akwai ishu a tattare da shi yana ganin sa sai tambaye shi sunan sai ce ah malam ya sunan ka fa qala jamra yace sunan sa garwashi yace wasu mu abika yace sunan baba fa qala shihab yace shi kuma me shihab na'am shahab harshen wuta shi sunansa garwashi sunan babansa harshen wuta qala mimman yace daga ina kuma yace min al-ghuraqa daga daga kuna qala sai yace fa manziluka ungoku fa qala bi harratin nar yace sunan unguwarsu unguwar wuta ƙala fa aina maskanuka yace to a wani layi gidanka yake yace bi zati laza kwai wannan ya yace ai shi a layin zatu laza yake sai na umar yana ji ya faɗa ka sai ce in zahabba kada ita raka maskana maskanu kaje zaka tara gidanka ya ƙone ka je wannan yanayin tasirin sunan zai tasiri a rayuwarka ka je za ka za ka gidanka ya kone fa haba mutumin yana tafiya fa waje da sunan ka garwashi sunan babanka harshen wuta sunan kabilar ku kuraka wato wuta ko gobara sannan ungoku wato unguwar wuta sannan kuma layin ku zato da za a kawai wannan abubuwa biyar sunan ka garwashin wuta haka wani kawai zai ji suna jamra kawai bai wasan da ake nufi jamra ba wani kuma ya sa a kansa sunansa shihab harshen wuta ke sai na umar ya yi wannan tambayar ga wannan mutumin kaji duk abubuwa ma da sunan ba daɗi sunan uban ba daɗi sunan kabilar ba daɗi sunan unguwar ba daɗi layin su ma ba daɗi lokaci sai a duba wani wani wani hatsabibi a layin sai a sa a layin sunansa kakku yadda da wannan in ya mutu ma wani zai kuma tasowa irinsa saboda kawai ku yi kokari sunan layi ya zama sunan wani mutumin kirki ko suna wani mai ma'ana wanda zai tasiri wa layi sai gan Allah ya taimake ku sai ga al'amuran layin suna suna daidaita amma wannan irin wannan irin wannan irin combination haka wannan mara daɗi malam ya sunanka jamra ya sunan babanka shahab kai dan wace kabila ne horaka kai wace unguwa kuke yace harratin nar a ina layin ku yake ce zatu laza yace ka je zaka tarar gidanka ya kone sai ka je gidanka yayi gobara ai wannan sunayen dole su daga tasiri a rayuwarka in an yi wa ba mamaki a a wajen harkokinka da wa- da rayuwarka duka dinga samun zafi ko ina ba daɗi wannan hadisin kuma im- im- imam malik ya fitar da shi a cikin muwaɗa wannan asar ɗin a mujalladi na biyu shafi na a, abin nan, eh, shafi na 454 hadisi na 1871 aka ibn al-qayyim ya ambace shi cikin zadul ma'ad mujalladi na biyu shafi na 308 amma wannan asar ɗin da'ifin هذا الاثر ضعيف wannan asar din gaskiya da'ifi ne la yasihu bai inganta ba domin akwai inqifa'i tsakanin Yahya ibn Abi Sa'id al-Ansari da Umar bin Khattab an samu wata hanyar wadda Abdurrazzaq ya fitar da ita a cikin al-Jami' shi ma bi isnadin fihi jahala da wani isnadin wanda akwai jahala. ta karantar da mu don mu gane ta sunan unguwarku sunan ka sunan ƴaƴanka wannan duk suna da tasiri a rayuwarmu shi sa za ga sunan abin hawan ka- ka sa masa wani ɗan amana ko ka sa masa wani mai gudu ko ka sa masa sau- sarkin sauri ko ka ka dai duba wani abin nan akwai wanda za a yi tafiya ya la'anci taguwarsa za a yi tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya la'anci taguwarsa kuma sai ga ya kamo ta zai hawo ce wallahi taguwa tsinan ya la'anan ya ba za ta bi mu ba ta tsine mata kuma ta bi mu abubuwa ne wanda suna da tasiri kamar yadda aka gaya ma suna yana da tasiri ga abin da aka rada shi suna wanda zai zama ya ta- ya tasirantu da wannan suna na fata an gane kama abbaran nabi sallallahu alaihi wasallam an ismi suhailin ila suhula kamar yadda manzo zuwa ga ainihin wato suhula amruhum yawmal hudaybiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka turo quraisha suka turo wannan suhulati amrihim saukin al'amarin su yawmal huday yawmal hudaybiya ranar da aka yi sulhu hudaybiya fa kana al'amru kadhalika kuma al'amarin haka ya kasance yayi sauki wannan ka koma cikin kadu bakwai da talatin da ɗaya da kuma hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da talatin da biyu wa fihi a cikin hadisin aka ce annahu la bin amr ya zo fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad sahala qad sahula lakum min amrikum qad sahula lakum min amrikum kai al'amarinku yayi sauki domin ɗau aikin da aka aiko din mai sauki ne to yanzu kaga inda irin su harbu aka turo ko murra kila kaga daga jin sunan kuma za a ga anya da ko sulhu za a yi ko wani zama na ko wata tattaunawa ko wata maslaha to kamata a samu wani bayan suna kuma alkunya fayye ita ce in kana tayyiba idan alkunya mai kyau ce fala asar wa ikramun lil makani kuma sannan akwai girmamawa ga wanda aka yi wa alkunya din ina fata an gane lokaci yayi lokaci yayi ko rabin tv an gane ko to da aka banda suna kuma akwai alkunya da aka in suna ya zama wato alkunya ta zama mai kyau to sannan akwai girmamawa da ina fata an gane to na ga kaman wutan ma tana abin nan ko kar kar abin nan din ya inda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika